والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل اللي يطالئه ɗalibin ilimi yana da kyau koyaushe akwai ɗan littafi ko exercise shine daftar eh kana da ɗan littafinka da kake jotin abubuwa masu amfani an yashaba ko yastashiba daftaran ala kulli hal koyaushe li yutali'ahu dan ya rinka mutala'a ya rinka me karantawa ya zama abokinka da ka gaba wani abu ka bude da littafin kaɗan har da ce wasu yan baituka da wasu fawa'id da'iman ana samu yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka wannan wakila mallam ya kullahu daftarin fi kummihi ku ji wannan magana duk wanda ba shi da wato ɗan littafi a hannun rigarsa lam tasbut hikmatu fi qalbihi to hikima ma ba za ta tabbata a zuciyarsa ba wanda baya yawo da littafi dadin alkum suna yin babban hannun riga sai su rinka ajiye littafi a wurin katon hannun riga a ciki za ka rinka sa in ka saka littafin sai ka rike haka kawai to wanda bai da wannan dan littafi da ake rubuta fa'idoji to a zuciyarsa ma hikima ta ilimi ba za ka ji ta ba to mu yanzu akwai dan aljihu da ake sa yar jota ko to ana magana ne akan jota ta ilimi dan jota da ka ji wani malami ya faɗi wata hikima sai ka rubuta eh eh eh dan keynote fahimtum wa yanbaghi an yakuna fi daftari bayadun liyaktuba fihi ma sami'ahu min afwahir rijali ana samun daftar dan karamin littafi na ilimi ma ana ce da shi daftar kamar yanzu misalin me zan ce kamar irin littafin mulhatul i'rab dan karami na hadda ko alfiyatu suyuti dan karami na hadda ana ce da shi daftar shi ma to ko wani littafi na ilimi din to ya kamata a samu bayat me bayat a gefensa a samu dan fili haka dan gefe na gefe gefe din nan yanda zaka rinka dan hashiya zaka rinka rubuta wani note haka wani dan ta'aliki to littafin da zaka yi riki ya kamata ya zama yana da dan filin da za a iya me za a iya rubuta wani note haka liyaktuba ma sami'ahu min afwahir rijali don ka rinka rubuta abin da ka ji daga bakin manya-manyan malamai mazaje wa yassasiba al-mihbara kuma yana da kyau ka rinka yawo da tawada tawada dan ba biro ne da yanzu sai mu ce yana da kyau al-mihbara huna bi ma'an al-qalam dalibin ilimi ya kamata koyaushe yana da biro gaskiya ko biro ko fansir lesh liyaktuba ma yastami'u dan ya rinka jin abin da ya rinka rubuta abin da yake saurare wa gab zakarna hadisan hilal bin yasar karka manta mun faɗi hadisan hilal ibn yasar da ya gabata kun fahimci wannan faslun fi ma yurisul hibs wannan fasali zai bayani akan me yake gadar da hadda in an yi ana samun hadda abin da yake sa dalibi ya zama mai hadda wa aqwa asbabil hibzi الجد والمواظبة وتقليل الغذاء ما في جرما ما في كرف سببا هدا الجد والمواظبة قوكري دا لزمتا الجد قوكري والمواظبة دا لزمتا continuity kenan ci gaba da kuyi kullum wa taqlilul ghiza kuma a daina yawancin abinci da yawa ko ba ji ba abincin ka ka karanta shi kullum sai ka cika jakarka kaga da wahala salatul layl abin da yake kara karfin hadda sallar dare ko wata ran wani zai kuskure ya tambaye ka a gaya mai abin da zai bada hadda to kurin ka karanta masa wannan ka ce na farko ka daina cika cikin ka da abinci kullum malamai suna cewa abin da yake kawo dolanci da balidanci yawanci da ƙoshi kullum in ka ciki sai an ɗauki kwano ji za ka yi da ƙyar an nuna hoton wani ko a duniyance ma likitoci suna faɗa ya illa ne an taɓa nuna hoton wani ina jin ko a jazira ne ko a ina ne ya kawo abinci an kawo masa ya ci yasa aka kawo masa irin su tufa ɗin da su ayaba ya ci ya haɗa da lemu ya sha can aka kawo masa irin kayan su kek kek ɗin nan ya haɗa ya daɗa ci ruwan ma kala kala aka kawo masa pepsi ya sha aka kawo masa irin mai wagasu da exotic nan ya sha da wane ne can an jima kuma sai aka kawo wani soyayyen kaza ko naman kaza soyayye shi ma ya bude ya ta haɗiya ya ta ce suna nunawa a hoton cikin yana ta kumbura cikin yana ta kumbura ya ɗauko ruwa roba guda irin ta kamar suwan ɗin nan ya daɗa nan niƙawa ya sha bayan nan ya ɗan jima ya ɗan karkaɗa cikin kaɗan kaɗan kaɗan haka sannan ya daɗa ɗaukowa wani abin ya daɗa afkawa sai ga irin ɗan kuli kuli ɗin na daɗa kawowa suka ce wannan wannan maut mutuwa kenan wannan hadari ne irin wannan rayuwar wani zai ga gata ne ya ci naman kaza ya ci wancan ya ci wannan no in zaka ci abinci wani sifa guda in ma da yawa ne to ka ci wancan kaɗan ka ci wancan kaɗan yasa masu hankali an kawo abinci kala kala ga naman kaza ga naman rago ga kwai ga irin young balls ga wane ne ga wane in ka zo kana so kowanne ka ci dan sha'awa to sai ka dauki wannan kwaya daya wannan kwaya biyu wannan kwaya daya wannan kwaya biyu shi din ma a likitance fa in an bi ka'ida ta keke da keke illa ne dan kana hada nauyin abinci kala kala zai iya maka illa ya zo ya responding ka zo ka samu matsala to wannan mutumin haka cikin ya kumbura kurin daga nan dai da karshe dai sai dai aka zo aka tura shi a gadon asibiti to suna tsoratar da mutane yanayin ci abinci kai ɗalibin ilimi wai ana so a koya ma wannan ne wai in kes ko ka je neman karatu wani wuri zaka iya jurewa yunwa shi yasa aka ce ka yawaita yin azumi da nafila amma ciye ciye ba naka bane ka ci tsire ka tsallaka ka siyo balangu an je an samu naman soyayyen kaza an saya ka zo kuma da gida ga tuwo ma ka ce shi ma ba za ka haƙura ba miyan nan ta yi daɗi bari ka ƙara da ita an gama kuma ga wani tufa kana da shi ga ayaba ga lemu ga waye duk an hada ka nanaka gaba ɗaya wannan yana san babbar da balidanci to abin tausayin ma mu halin da muke ciki na talauci to abincin namu ma tuwo ne ka ta ɗiban sabil haƙƙi oba ya zo gaba ɗaya ta toshe ma ƙwaƙwalwa kai ɗalibin ana so kai hadda kun san hadda fa shi yasa mai rabiya ce fafas fa kullu hafidin imamu harda harda kiramin din abu memorizing din abu ka haddace jarin ka ne a matsayin ka na dalibin ilimi to abin da yake taimaka mutum hadda ya daina yawan cika cikin sa da kaya ba wai cewa kai a zauna zaman yunwa ba yunwa ma tana da illa amma dai ka yi tsaka tsaki daidai wa daida daidai wa daida daidai wa daida yanzu ko abinci ne yana cikin abin da likitoci suke faɗa zan kawo muku shi wani wata treatment da ake yi ana so idan mutum zai kubuta da cututtuka da dama wajen cututtuka sama da bakwai ko takwas ko tara duk manyan hawan jini ne ciwon suga ne a wane ne wane kansa ce menene duk za ka rabu da su Allah zai kiyaye ka in kana kula da wannan kullun da safe idan ka tashi kafin ka ci komai abin da za ka fara sha shine ruwa ruwan nan ka sha ina irin robar fiwa suwan wata karamar ka nike shi gaba daya shine fiwa wata guda biyu in ka tashi kar kai brush kafin kai brush ka sha wannan roba ɗaya na suwan wata karamar roba ko faro wata karamar roba kullum sannan kafin ka sake cin wani abu sai ka minti 45 sannan idan ka dawo gida za ka yi breakfast kai breakfast to bayan breakfast sai ka yi awa biyu baka sake cin komai ba wannan yana taimaka ku fita daga waɗannan ciwukan da dama kuma za ka ji ka sakwatkwat kuma za ka ga lafiyarka hatta fitsarinka in ka zo yi za ga daban ne da sauran mutane kama wa zai kula da shi an ce in ka tashi dai da safe ko da asuba kafin kai brush yanzu ba asuba kana zuwa masallaci ba to shikenan kaman za ka fito masallaci sai ka sha wannan ruwa roba ɗaya zan kawo muku shi a jarida a buge kuma akwai wani likita da ya aiko mu musamman ya ce akaram kalla ko malamai ne kuna buƙatar a rinka gaya muku irin wani abubuwa yana da amfani yana da wahalar kiyayewa amma yana da amfani amma ka saba shi kenan da safe ya zama ruwa shine first abin da za ka sha kafin kai brush in ka sa makilin a bakin ka zance ya kare haka suka faɗa kuma da bincike na duniya bi idan Allah bi mashiyati la zan kawo muku jarida dan ku photocopy ku gani sun ce menene suka ce suka mai unwani da drinking water ne in empty stomach ga robar da suka kawo gawa yana da amfani to cin abinci ma yana da kyau ka koya likita ya koya ma a tsari ya ake ci wallahi da yawa malaman likitoci na addini sun faɗa yawa yawan cututtukan da yake kama mu daga abinci mu ne kuma rashin tsara cin abinci yana sa mutum ya samu matsala a rayuwar shi da yawa da yawa da haka ashe yana da kyau mu ɗaliban ilimi da muke karatu mu kula da wannan ka yi rayuwarka noman rayuwa yana da kyau amma ɗebi wannan ɗebi wannan kaga mutum yana rayuwa zama da ƙyar tashi da ƙyar yau cuta yau waye yau waye ba ba bai dace da ɗalibin ilimi kai da jagora ne al'umma ne nan gaba dole sai ka kiyaye gaskiya da kuma motsa jiki da suka faɗa shi ma training yana da amfani shi dai ruwa daman kashi kusan tamanin jikin dan adam yana bukatar ruwa ne da ganye motsa jiki kuma shi ke ba wa mutum lafiya bayan ƙudurar ubangiji saba'in bisa ɗari lafiyar ɗan adam ana samunta ne daga exercise duk wanda yake motsa jiki sai ya fi ka lafiya komin addu'ar ka yawa ya gaskiya ne su kaga sabon da Allah ba su lafiya kaga suna tafiyar kafa suna yaƙi da waye su tafiya su je maka da waye duk da kafa ko da waye da sauransu saba'in bisa ɗari hanyar samun lafiya likitoci suka faɗa ta hanyar exercise ne ba yi da advantage ba sai dai in ka yi shi over sama da lafiyarka amma da yawa ba ma yi dan motsa jikin nan dan tsalle tsalle ka rinka dan fita da yamma ka dan sa dan truck suit a anguwar ku ka fita kai guje guje ko dan wani ball ne haka kuna yi da abokanan ka ball ta mutunci yawa i ai ba haramun bane dan ball haka da kai da friends ɗinka abokanan ka tunda ku ba kuna yi ne dan caca ba ba kuna yi ne dan bayyana zai da dan dogayen wandunan ku motsa jiki ne ku dan kafa dan team ɗinku na exercise wallahi yana da kyau ku dan yi yan guje-guje da yan tsalle-tsalle exercise abu ne mai kyau kawai mutum ya zo ya zauna kurin ka zama kaya ka zama matsala kula da shi is very important wallahi to ai dan mun koya muka karatu kaga ba mu samu lafiya ba ai ba inda zamu je yawwa yana da kyau kware kware da gaske bari in karanta muku wani abu kun ga malam Jafar nan da kuke gani Allah masa rahama ya sha gaya mana wallahi sau da yawa wani lokacin ya sha iska zai dauki motarsa yana wallahi yana da kayan motsa jikin shi sai ya zuba su a buɗin motar sai ya kama hanya ya fita kamar wajen gari zai tafi ya je makaranta wata firamare wannan da mu da shi yake gaya mana sai ya fita ya tafi can wajen wani ƙauye ko gwarza gwarza nan ko kafin nan ko wani ƙauye dai ba da ba a san shi ba ya fakin ɗan motar sa kurin ije ya sa ƙananan kayansa ya yi tsalle tsalle ya guje gujen sa ya gumi ba wanda ya san shi wani ma in ya gan shi ya ce gafara da Allah malaka abin nan yayi abin sa ya gama ya dawo gida yayi amma mu kana kun kana fita wani wani nan muna dan exercise mun fita ranar abin da ya gani a babur sai dai a kana makalla subhanallah kawai yayi kwana ka ji ka da Allah to me ka tafiya kamar na ruwanka wai ya wuce ya ga malam yana dan mun motsa jiki sai da iyo kana idawo ya ga cewa ni din ni ne muka gaisa kawai shi abin ya bashi mamaki to harkar lafiya wa yake wasa da ita karatun ma zai yi ne mala ka gani wato yau wato kaji wai ka san sharrin mu cewa ake yi sai kar ka bari sai likita ya ce ka exercise duk ranar da likita ya ce ka je ka exercise to kana da matsala to ka rinka yi kurum kafin ma a ce kuma kowa yana da bukata ko ma da ikirma ne dai fi mu siriri ta nan gurin wallahi ya da bukata dole ne in gaya muku gaskiya a kone kitse a ƙalla ƙashi yawwa wa salatin laili ga sallar dare wa ƙira'atul qur'ani ga karatun alqur'ani kaga ka hada wannan ai zance ya sai ga lafiya lau asuba fa an tashi ka ji zakai kamar kama tashi da wani duka tukunna saboda ka samu training asuba da ake tashi da kyar wallahi mai exercise ji zakai da karfi sai ga ka yunkura ma ka wani miƙewa tukunna har ma ne ma kake ka samu wani gurin bugu ka dan buga saboda ka san mutum ya samu lafiya yana da exercise sai ga yana dukan gini ko sai ka ji gib gib gib ka dan doka ka dan abin nan to lafiya kenan na'am malam na'am eh za su me? eh da su ba ko? yadda shiga ya ya fi ka lafiya saboda jininsa bai da matsala ya kone dukkan wani kitse da wani cholesterol da wani waye-waye duk ya gama da shi wallahi wannan zama da kiba din bubul-bubul da kake ganin mutum jikinsa kamar jikin mace wallahi ba alheri ba ne namiji jikinsa a ganshi a murɗe a murɗe ko mata bari ku je ku gani a na konan biyu ke nisa da akwai inda ana exercise mata suna zuwa yi akwai gidajen exercise mata suna zuwa an mata exercise yana da amfani ba dole ya riga ka tashi asuba ba duk ustazancin ka da tsoron Allah mai bol din sai ya riga ka tashi yamul laili in yana so kai da zaka tashi da kyar in ba sa ma sai an watsa ma ruwa min asbabil hibzi qila laysa shay'un azyadu lil hibzi min qira'ati al qur'ani nazaran malamai suka ce babu abin da yake kara mutum karfin hadda irin yawan karanta alqur'ani ya bude yana gani kun fahimci wannan magana za ka yi tilawa qur'ani ka bude qur'anin kana dubawa kana yi ka- ba abin da ke kara mutum kaifin hadda irin wannan wa qira'atul qur'ani nazaran afdalu kuma da ka zauna kai ta tilawa qur'ani haka da ka kana yi kana yi saboda ka haddace to ka bude littafin kana karantawa ya fi ƙara ƙarfin haddar ban sani ba ko kun fahimta saboda wannan ka haddace sannan kana daɗa duba abin nan da ka haddace watakila ka haddace da kuskuren wasali wata sai ga ka gyara da haka ashe da mutum ya zo ya ya tilawar da ka haka in dai ba musaffa ke ba to ya bude qur'ani yana dubawa ya fi ƙarfin haddar afdalu ورأى شداد بن حكيم بعض إخوانه في المنام بعد بعد وفاته um, wato shaddad ibn hakim bayan ya mutu wani daga cikin yan uwansa ya ganshi a mafarki fa qala ayyu shay'in wajadtahu anfa sai aka tambaye shi wai a mafarki ake cewa me ka gani yafi ma amfani a rayuwarka qala qira'atul qur'ani nazaran yace bayan na mutu na ga amfanin karanta alqur'ani ina bude qur'ani ina karantawa ya fi tawadu'u ma ya fi tawazu da kankan da kai dan ba mamaki lokacin kana tilawar kana yi wani ya zo dan wucewa ka ji cewa ai ba dama ne kai ma amma ka bude littafi kana yi kaman baka da ce ba ana ba faɗin wannan tarifa khalil husari ku duba dai halil husari an ce duk inda aka yi shi karatun qur'ani da dan qur'anin sai yake zuwa khalil husari ku yi an ce karanta qur'ani ya karanta sai ya bude qur'ani sai ya jawo inda zai jawo an tambaye shi an ce ya aka yace al-hibz khawwan hadda tana iya ha'intar mutum zan zo kuna ganin ni ne ni ne ni ne an zo ana dauka ana rikodin kuma qur'ani ya zo ya mun wani abu ko hadda ta kwakwalwar ta wata zo ta ha'ince ni na karanta wani abu ba daidai ba yace ku bar ni in karanta a littafi da mun ba bukata yi aje dan wai Khalil Husari ka ce hadda ce qur'ani bai hadda ce ba wannan wani abu ne a gurin sa a ina Allah ba mu tawadu kamar yanzu kai ne an gayyace ka akaram kallar Allah za a dan mana tilawa Qur'ani sai ka ce mi komin nan izu 60 din nan a dan dauko maka ka bude shi kurin kana karanta wasu mutane sai a to ya haka kuma to ya kamata a dan jarraba wata ran ko ba haka bane qira'atul qur'ani nazara wa yaqulu inda raf'il kitab kuma kullum in zai daga littafi sai ce bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba zai ce ya Allah ka bani ladan wannan adadin dukkan harafin da aka rubuta wannan wa yuktabu abad abidin kuma adadin dukkan harfan da za a rubuta wannan har abada abad abidin wa daharar dahirin ma'ana har ƙarshen zamani ويقول بعد كل مكتوبة آمنت بالله الواحد الأحد الحق إن يربط وانا أبو دق أبو يربط سيا فدا آمنت بالله الواحد الأحد الحق وعده لا شريك له وكفرت بما سواه هناك كفر شيء دق أبو با الله با ويكثر الصلاة على النبي أنت أنا صمت يويت يوم من ذا الله صلاة يرمو ينتهي من نكم فإنه رحمة للعالمين دمك من ذا الله أيجن كيني درهما قهل التو لتالكين قبل كده فسبب لقول واللوكة تسيم داك تعالى سيون ساتي أبنى مك بدأني دي دي الله مكي رقوي بام لادا لو كتكري كو تنتبع هرشي كو كسكرا فإنت الله من أفوى درنقمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takarda ya duba nan gurin in ya gama sai bude hadda hadda ta kawo wuka a gurin imamu shafi Allah ya ba su kwakwalwa amma saboda karancin saban Allah ba su da matsalar tsiraicin mata mu ko ni da kai yanzu kana fita za ga budurwa ta da komai kyauta araha kana kokarin kaucewa shi dan yana cewa duba kai istighfari dole ne koya ma za ka sai ma ka ganta dole ne ma wataƙila makaranta kuma da maza da mata kuke a jami'a ne ko a kwaleji ne ka gama karatu yau gobe za ka je ka hau lakca ko ka gama karatu gobe za ka shiga jaraba a jami'a a ajiye ma katuwar budurwa a gabanka tana nan ko a gefenka ko kuna group discussion duk kuma bai fidda kai daga ɗalibin ilimi ba duk waɗannan suna suna tauye munafisat ne tauye mutum hadda rediyon kana son ka ji labarai dole ka ji kiɗa a mota ne za a kunna rediyo kana baka farga ba ma za ka ji an saki kiɗa shi kuma kiɗa daɗi ne da shi sai dai tsoron Allah ya hana a ji kurum wani ko to shafi'i ne malam yana hadda yana hadda sai ga abun yayi baya sai ya kai kuka zuwa ga malaminsa duk da na ce muku malamai sun yi magana akan wannan kisa danganta ta ga wannan din ko fa arshadani ila tarkil ma'asi sai ya mun irshadi ya nuna mun cewa kaga ka daina ka daina sabon Allah in kana son haddaka ta zauna ya kai shafi'i ka daina sabon Allah fa innal hibza fadlun min ilahi hadda fa falala ce daga ubangiji na samun hadda falala ne daga ubangiji wa fadlullahi la yuhda li asi falala ubangiji ko ba a bawa mai sabon Allah wai cewa aka yi wai wata ran ne shafi'i ya fito yana tafiya sai wata yarinya ta zo wucewa gabansa misali sai iska ya dan daga mata nan kawai sai dan daga mata dan mayafi kurin accidentally fa ba wai da manufa ba kawai shafi sai ya ga dan kafarta daga nan kurin ya je hadda sai hadda ta yi kar buga Allah ya wala huwa ya za hadda ba ta zama yi to Allah ya fi mana yan uwana lokacin sallah yayi ban sani ba dole sai dai mu hakura sai wani sati inda rai lafiya ko to abinda muka fata imamu shafi'i sai dai ma'anarta yana da kyau abinda yake raunana wa mutum hadda a rayuwarsa shine sabon Allah shine kawai abinda mai talimi yake so ya ce mana sabon Allah yana raunana wa mutum hadda Allah ubangiji ka raba mu da sabonka kuma ka ba mu ikon takaitawa wanda yake so abu ya rinka zama masa karatu ya rinka zama masa haddasa da ta Qur'ani ta abubuwa ya zauna masa to ya takaita sabon ubangiji harka da mata kallon mata mu'amala da su waye waye gashi na ne duk abab na sabo kun sani to abinda kuma abinda yake taimakawa mutum zaman haddasa a karatu malai ce wa siwaku wa shurbu asali yawaita aswaki ka ji wani abu mamaki malam yawaita aswaki shi yasa malamai suka ce aswaki aswaki ba brush ba ba na makilin ba wannan aswaki na itace yawan yin amfani da shi yana ƙara mutum kaifin basira kusa wani za ga duk inda yake da aswakinsa aljihu wani kuma yana nan da shi a gida a ɗakinsa kullum zai tashi cikin dare zai sallah zai a kiyamun ne sai aswaki wani muhim jiddan akwai malamai da yawa da a saudiya lokacin muna karatu a madina in an zo yin lacca babban taro malami za a zo za a yi karatu kai ko a aji wallahi malaman mun sun zo karantar da mu kafin ya bude littafi ya kara karanta sai miƙa hannunsa sai ɗauko asuwaki sai goge bakin ba wai fadan datti bane ya tabarrak dan ya samu wannan albarka din sai sa ya dan gogoge wai zai makaranta magana Allah bari ya tsabtace bakin kuma ya samu wannan ma'ana asuwaki dai na ƙara mutum kaifin basira muhim jiddan yanzu kuma ina jin arna ma sun kwace asuwaki a hannun musulmi tunda an ce yawanci arne za ga karfe uku ya tashi yana asuwaki in zai je ɗiba ruwa zai yi wanka da asuwakinsa farai kuwa amma mu musulmi ya lait masu asuwaki ma sun daina ciniki shi yasa suka daina sayarwa amma la muhim mu ɗalibai ne masu neman karatu irin wani abubuwan bai kamata mu bar su ba bai kamata mu bar su ba al-aswaq muhim wa shurbul asal da shan shan shan zuma to yanzu zuma ina ma to ya kamata dai ko irin ta dari dari biyu nan ka ajiye a dakin ka rinka dan nan nana kana sha ka samu original mai kyau ko shayi za ka ka sha ka sha da ita tana ƙara mutum abin nan fasaha wa aklul kundur da cin wani abu da ake ce da shi wato kundur ya'yan wani itace ne wani wata bishiya ce mai kaya haka take zuwa da da da da da ya'ya ana ce da shi kundur ni ban san shi ba da hausa anan ko muna da shi ko babu ana hada shi da sukkar a hada shi da suga a sha a hada shi wannan ya'yan kundur na wannan itace a sha da suga a ci da suga wa aklu ihda wa ishirina zabibatan hamra da cin zabibi kun san zabibi ko guda 21 to a karam kallawo magana 21 20 da kaza ya taji ila dalil kai dai kawai dai a cire zabibi zabibi yana taimakawa kwarai wannan yau da gobe ta amma maganar sai an ci ba 21 ko wani abu ko da yake dalilin suna cewa ai ai inna allaha witrun yuzibul witra abinda zaka ji an ce a ci bakwai ko a ci kamar a ci sha ɗaya ko a ci ashirin da ɗaya kuma wuturi ne da wannan hadisin suke dogaro tun da Allah yana son wuturi idan za ka yi sai ka ce wuturi a zabiba hama wannan busasshen zabibi kenan za gan shi ai kamar ja ne in ya bushe ba na mantawa ɗalibai in an zo za a yi jarrabawa haka sai ga suna sayan zabibi suna ci ko ana so a yi hadda sai a sayi zabibi ana ci kulla yau alar shine farkon abin da za ka ci fara ci shine alar yurisul hibza yana yana gadar da samun hadda wa yashfi min kasirin min al-amrad wal asqam kuma wannan zabibi cin zabibin nan yana maganin da yawa cikin cututtuka da rashin lafiya yana da amfani malam ka san zabibi ka san shi ka san inabi to busasshen inabi shine zabibi ana sai da shi ai ko nan ma an jima za ga suna sai da shi ko a bakin titi za ga suna dan kulla shi haka suna sai da shi haka kwarai kuwa yana da zaki yana da daɗi kwarai kwarai da gaske yawanci waɗannan abubuwan ba mu san amfanin su ba babu ba amma faɗakar da mutane mai amfanin su ba shi yasa ma babu su ma nan eh na eh na islami ba gaskiya ne rashin karantar da mutane a tsibbul islami ko da yake ce ana wasu na cewa ba a ce tsibbul islami sai tsibbul arab dai inda ba wani abin nan amma dai a karantar da mutane irin wani abin da magabata su ke a yau bisa abin da take to mu babu babu almuhim da yana magance waɗannan in ka samu dama ka yi wa akalu ma yuqallilu balgam kuma ka rinka cin abin da zai karanta maka majina duk abin da zai karanta ma majina ka ci menene zai karanta ma majina jiyowanci busasshen abu shine yake taimaka ba ta majina amma danyen abu kitibar haka yana taimaka wajen samar da majina wal rutubat kuma ka rinka cin a rutab kamar misalin danyen dabino irin su salad din nan irin su kabeji irin su cucumber din nan a gane ko irin su karas waɗanda suna taimakawa kwarai da gaske arrutubat yana ƙara wa mutum lafiya ya zidu filhibs kuma yana ƙara wa mutum ƙarfin hadda to kaga wannan akwai buƙatar kuɗi ko a ƙa'ida abincin mutum yan ana so ya ci abinci ba wani abincin da za ka ci babu gani a cikin sun da sun ce mafi rinjayen 70% na abincin ɗan adam da ake so a cikin ɗari fa 70% abincin ɗan adam da ake so ya kamata ya zama ganye ne ba sani ko kuka abinci in kana son zaman lafiya kai wannan likitoci sun faɗa kuma a addinance ma haka yake a rubuce wanda yake son samun lafiya ka ga bai fiye samun launin likitoci ba to majoritin abincin yin da ganye a ciki dan shinkafa ne zaka ci lalle a yanka maka salat din ake wannan salat din ba wai wani abu ne na burgewa ba na neman lafiya ne tun da ganye ne Allah ya taimake mu haka kawai aka zo ana cin sa aka yarda da shi shi ba dan karo shi ba kuma ba sai ne sai aja yanzu da Allah ya sa wannan ganyen ake ci na wannan bishiyar haka za mu ta ɗiba muna ci amma tun da ba saba ana ci ba to sai mu haƙura irin su kabeji nan kuma karka ce wai kai baka da aure a sai a ɗakin ka dan sai kabi da gaji an samu abinci ko shinkafa da wake ne ka yanka shi a ciki wallahi yana da amfani wallahi za ga ba ka ba ka samu nauyi ba sannan kuma za ga alhamdulillah wato kana da cikakken lafiya sosai yana taimakawa ta irin wannan gurjin nan da ake wannan gurjin yana da amfani irin su zogale din nan irin su alayyahu irin su wannan in za a abinci ko miyar ganye ya kuwa a sa ma da yawa wannan muhim jiddan muhim jiddan muhim jiddan jiddan kuma kula da wannan duk inda aka ci gaba in dai za ka abinci sai ka gani a ciki sai dai mu namu na nan dai haka dai yan Najeriya da Allah ya jarabe mu da talauci da rashin wayewa shine amma in dai za ka iya to kai wannan abun kuma ko da baka sha'awa ka sabarwa kanka sha'awa yawa ka sabarwa kanka sha'awa wa amma ma yurisu nisyana abinda yake samar yake gadar da mantuwa fal ma'asi akwai sabon Allah Allah kiyaye mu kasaratu zunubi da yawan zunubai wal humum wal ahzanu da bakin ciki da damuwa da bacin rai duk wanda kullum yana cikin bacin rai da damuwa to ba zai iya rike karatu ba ku gane wannan yasa kai dalibin ilimi duk abin da zai tayar ma hankali kai kwari ka nisance shi duk wanda ka ga mu'amala da shi yana yawan bata ma rai kai kwari ka janye jikinka da shi alhumum wal ahzanu kasima yawa ko ba ce ma komai ma ga hawan jini nan yana nan yana banka fi umuri duniya kuma musamman wannan bakin ciki da bacin rai akan lamarin duniya ka duba wani ikon Allah in akan sha'anin duniya ne sai ya jawo maka illa wa kasratul ashghali wal ala'iq sannan kuma da shagal da yawan shagali shagulgula wani ai shi kullum bizi ne kuma bizin fa ba ka harka addini ba buge-bugen duniya kurum walalaik da alakoki da yawa yau yana can gobe yana nan bayi da zama wannan ba- baya ba a iya rike karatu mai wannan ba a iya rike karatu in kuna so ku gane yana so ya dan nuna muku shi ɗalibin ilimi ana so ya samu wato faraga ya samu lokaci nasa kana lokacin hutu a gida kana zaune a gida kana lokacin da kurin a ɗakin ka kake zaune karatu kake yi amma ba wai burgewa bane yau kana can gobe an ganka a can aiku ne yan harkoki aikuna da abubuwa akwai commitment ai an kaza ne wala ba kai karatu akan wannan ba yawa magana ta gaskiya in commitment zaka je kai ta yi yau ka shiga nan yau wani wani gani yake wannan burgewa ne yau baya zama yau an tafi can gobe kana nan to karatu ba isa khatibul bagdadi Allah ya masa rahama ya faɗa cikin zamu zo mu karanta wata ran cikin littafansa yana faɗa cewa yace kai ɗalibi ka samu ka yi karatu kafin a rataya maka nauyi ka dan samu ka rarumi karatun kafin su rataya ma shugabanci wallahi suna rataya maka shugabanci ba za ka iya karatun ba ina idan ka bari aka dora maka shugabancin da ya fi karfin karatunka to girman kai bai zai bari ka je ka nemo karatu Allah ka kuskure suka rataya ma suka baka limanci ko ka zama liman ko waye ka zama waye da sauransu kuma ko bulugul marami baka haddace ba baka sauke ba baka je ka koya gurin malami ba to ka zama oga kwata kwata liman ana ganin ka ana girmama ka jahilai suna zuwa suna ta daga ka sun mai da kai wani sun daura ma rawani sun baka manya manyan riguna kullum kana sa babban riga to kuma babu bulugul marami babu kaza yaushe zaka iya daukan bulugul marami ka je gurin wani a ganka ce a kaga malam ya zo ne da wallahi da shi fa muke karanta bulugul marami ba za ka iya ba shedan ba zai barka ba shi za ku yi maza ku yi karatu ka samu ka dan fusga ka iya kaza ka iya kaza kafin su rataya maka in suka rataya maka nauyi to na farko nauyin zai cinye ma lokaci kisa dalibi mai dabara ko karantarwa ne na sha gaya muku wanda suke karantarwa a gidan wasu ko a wurare iya lokacin da zaka ba su na karantarwa kakka ba da lokaci ya wuce kwana hudu a sati amma akwai wanda za a zo a ɗebe shi a ce kullum to ba komai zai zo kullum sai ka ce kamsa salawat to kai baka da naka lokacin kullum wai islamiyya ce za a ɗauke ka ko kuma yara ne na wani zaka kwarci a karama kallawo ai so muke a tsare mana su su abin a a to gadi za ka yi kenan eh mana sauro muke a kullum malam za ka zo kullum ba matsala kullum sai ya yadda kullum to kana yin wannan kuma kana waccar kana wannan kana waccar to kai kuma ina lokacin ka kana lokacin bukatar lokacin hutu lokacin da zaka dan wataƙila kai wani shagalin ka na rayuwa zaka je unguwa zaka je wuri kaza zaka je ziyara zaka je waye da sauransu ko ba ka bane kuma wataƙila ma kana karatu a jami'a da haka ba daidai bane in ta kama karatu ne zaka bar Allah sa albarka kwana biyu Allah sa albarka kwana biyu ko eh Allah sa albarka in sun labanta kwana uku in ta gure kwana hudu a bar maka kwana uku kuma za ka yi tartibin abubuwa ya za a yi kace ya za mu rinka ba su hadda in an yi kwana hudu sauran kwana uku za mu ba su hadda za su je su kiyaye abubuwa da sauransu shi ke ramara na wani ba ganewa zai ba ka san shi sharrin mutanen mu wai in ya dauke ka malami mai karanta to ya- ka zama yaron gidansa abinda mutanen ba sa gane yake kuma shi ya tsayyadin haka yake dauka tunda ya dauke ka malami ne mai karantarwa to ka zama yaron gidansa da aike da hidindimu duk kai zaka yi ka koya ƴaƴansa karatu sannan ya cinye lokacin ka kuma matarsa in ka gama ta aike ka guri kaza ta yi ma kaza shi kenan kawai zancen ka ya ƙare sai ka zo kuma daga baya ce kai wallahi karatun malamin da ya abin nan almuhim ne abin da nake so na gaya muku ko karatu za ka yi ko ina ne za ka je karantar da mutane kai kokari ka rinka duba lokacin ka in za ka sa darasi a wuri wuri to ka samu akwai lokacin da za ka yi muraja ka ce maka lokacin da baka da lokacin da za ka yi muraja in Allah ma arziki mai tashi da daddare ne kana duba abubuwa to ka samu sauki amma wani ya kwanta da daddare baya iya tashi to da rana kuma ga shagari da haka dole a kiyaye da Allah kiyaye alaƙoƙi a rage su musamman alaƙoƙi da ba na addini ba ko na addinin ne ma a takaita su kullum ma ya zidu fil balgami yurisun nisiyana malam ce duk abin da yake ƙara duk abin da ka san in an ci shi ana samun ƙarin majina to duk wanda majina ta yi masa yawa to in Allah ya sa da mantuwa za ta yi mai- ma- masa yawa saboda ita sharrin majina in babu ita matsala a jikinka kuma in ta yi yawa matsala zuwa take ta samu ƙwaƙwalwar sai ta nan da ita na kafaga ka rinka jima kamar ma kai baka ma san me ake yi ba to ta yi yawa kula وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهتم ما ليش من يبياني cewa bai kamata ga mai hankali ba an yahtamma li amri duniya ya shimmatu da ainihin lamari na duniya annahu yadurru wa la yanfa al'amarin duniya ba cutarwa ke bai da amfani haka ne ko ba ka bane yawwa وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب bakin ciki na duniya baya gushewa da samar da duhu a zuciyar mutum duk wanda yake cikin damuwa na duniya to dole zuciyarsa za ta yi duhu wa humumul akhirah la takhlu an nuri fil qalbi Allahu akbar amma damuwa na lahira wanda ya damu da neman lahira to shi kuma haske yake barawa a duniya wato wani lissafi ne damuwar duniya damuwa a harkar duniya yana busashe maka zuciyarka da kwakwalwarka amma damuwa a kan harkar lahira shi kuma yana ƙara haskaka zuciya isa malamin Allah wato zai nuna maka hanya ta ƙwai wa ya zaro asar hufi sala kuma tasirinsa yana bayyana a cikin sallah mutukar kana da damuwa kan lahira za a ga sallar kamar da kyau wa hammu duniya yamna'uhu anil khair damuwar duniya sai ta hana ka aikata alheri duk wanda yake cikin damuwa na duniya to sai hana shi aiki alheri saboda me yasa saboda zuci duhu ya danne zuciyar wa hamul akhirati yamilu alai amma damuwar lahira ita za ta ziga ta kai aiki alheri wanda yake cikin damuwar duniya sai damuwar duniya ta hana shi aiki alheri wanda yake cikin damuwa na lahira kuma yamilu alai shine zai dauke ka kai aiki alheri shigalu bis salati ala al khushu'i am وتحصيل العلم ينفي ينفي الهم والحزن والحزن شغلتوا da sallah ya fi da kuma tsoron Allah sallah din da kushuyi a ciki da tasirin ilmi da shagaltuwa da neman ilimi karatu yanfi alhamma wal huzn ko hazan yana kore bakin ciki da bacin rai damuwa kama kala shekul imam nasir bin al-hasan al-marghinani fi qasidatin lahu kamar yadda wannan malami ya faɗa nasir ibn al-hasan al-marghinani a cikin wato wato wato wato wato qasidarsa itani nasr bin hasan yake faɗa بكل علم يختزن ذاك الذي ينفى ينفي الحزن وغيره لا يؤتمن نصر ابن حسن كهمتو كي نصر بن حسن كهمتو كهمتو بكل علم يختزن إيتني نصر بن حسن بكل علم يختزن كهمتو بكل علم دا ake haddasa kalmar yuktazan abin da ake kiyaye shi gane ku wa kalimi yani wata kuma mas'ula ta fi tasir al-ulum an-nafi'a allati tuhfaz zaka alladhi yanfi al-hasan ilimi ne amfani da ake haddace shi shi yake korar bakin ciki da bacin rai a zuciyar mutum wa ghayruhu la yu'taman duk ilimin da ba mai amfani ba ne ba lahira ba to ba abin dogaro ba ne shi ba abin dogaro ba ne shine la la yume la yu'taman la yu'taman to sai mu dakata